نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابكوي قوات رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo ashirin da biyu ga watan shida dubu biyu da sha shida muna na cikin suratul baqara za mu tashi aya ta goma sha hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi ya ci gaba da bayyana mana siffofi da halaye da ɗabi'u irin na munafukai. Allah ta'ala ya ce, wa iza laƙullazina amanu, idan sun gamu da waɗanda suka yi imani, ƙalu sai su ce, amanna, mu ma dai mun yi imanin nan, amma da fatar baki. bai kai zuciya ba shi kuma imani shay'un ne istaqarra fil qalb wa saddaqahu al-amal imani qawlun bil lisani amalun bil arkani i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'ati ar-rahmani wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytani wal imanu yazidu wa yanqusu daka imani aikin zuciya ne sai zuciya ta tabbatar ta yadda ta gamsu sannan ake kiran mutum ya samu tushen imani al'imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi imani yana da tushe guda shida yarda da Allah shi ya yi halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta shi kaɗai ya cancanci bauta sannan shi ne abin kaɗaitawa a cikin sunayensa da siffofinsa da suka dace da shi imani da mala'ikun Allah imani da littattafan Allah wanda ya saukar imani da ranar lahira imani da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi to su ba su yadda da waɗannan abubuwan ba shi yasa da suka faɗa da fatar baki idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna idan sun zo wajenka ya rasulullah sai su ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce Allah ya san kai manzansa ne amma Allah ya tabbatar munafikai ƙarya suke yi ba su yadda da kai ba to shine anan Allah ce idza laqul lazina amanu idan suka haɗu wata majalisa ta tattaunawa ko ta karatu ko ta ilimi ta haɗa su da muminai kun ga nan Allah ya tabbatar da imanin sahabbai ita idza laqul lazina amanu idan suka haɗu da waɗanda dama can sun riga sun yi imani wannan shaida ce daga Allah cewa sahabban annabi nagartattu ne fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah ce idan suka yarda suka amince suka gamsu da irin abin da kuka yarda kuka gamsu da shi to shine suka shiryu da haka Allah ya tabbatar da imani ba zai zama karɓaɓɓe ba sai ya cika waɗannan sharuɗa na irin yadda sahabbai suka yi imani da haka malamai suka ce akwai masail guda hudu ƙarƙashin imani matsala ta farko fahimtar ma'anar imani a tsagwaron harshen larabci wanda take ɗaukan ma'ana uku ma'ana ta farko gasgatawa ma'ana ta biyu tabbatarwa ma'ana ta uku amincewa shine at-tasdiqu wal iqraru wal i'tirafu shine ma'anansa a lugha ma'anansa a fassarar malamai gasgata dukkan labaran da Allah ya bayar a matsayin gaskiya da kuma ɗaukan dukkan hukuncin da Allah ya ko manzansa a matsayin kagamsu kuma adalci ne to sannan imani yana da tushe guda shida su ne muka yi bayani imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzaninsa da ranar lahira da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi sannan kuma imani yana da rassa guda saba'in da ‘yan kai ko sittin da ‘yan kai afdaluha qawlu la ilaha illallah wa ajnaha imaɓatul aza'an tariq wal haya'u shu'batun min al iman to wannan imanin ne su munafikai ba su irin sa ba sannan imani ba faɗar baki ne kawai ba imani ba kudirewar zuci ne kawai ba imani ba aikin gabai ne kawai ba sai ya haɗa ukun nan gaba ɗaya sai ya zama ka ƙudire wanda ake ƙudirewa a zuci ka aikata wanda ake aikatawa da gabai ka kuma furta wanda ake furtawa da baki to idan waɗannan abubuwan guda uku suka haɗu to an samu imani sannan imani yana ƙarewa kwata-kwata ta hanyar rijja ko fita daga musulunci Allah ya tsare mu sannan imani yana burin ƙasa ya yi faɗi ya yawa ya cika hatta kai Allah yana cewa ula'ika humul mu'minuna haqqa waɗannan su ne muminai ɗari bisa ɗari sannan imani yakan tauye imani yakan salance imani yakan zagonye imani yakan zama ɗan ƙanƙani hatta kai ba a ganinsa to Allah ta'ala ce wa iza khalau ila shayatinihim iza khalau idan suka keɓanta ma'a shayatsinihim ai a ila shayatsinihim bi ma'ana ma'a shayatsinihim idan suka koma gefe su da shaidanunsu ku duba wata kalma da Allah ya amfani in suka keɓance da su da shaidanunsu kalman shaidanunsu ya nuna kenan mutum ma ana iya kiransa shaidan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa shayatsinal insu wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrafal qawli gurura dan kalmar shaitan tana nufin ba'uda abin da ya nisa abin da aka kore shi shine ma'anan shaitan ana fassara shi da ba'uda abin da ya nisa kamar wato a cikin fassarorin da aka ba shaitana ai ba'uda anil khairi idan abu yayi nisa daga alheri sai a kira shi shaitan kenan duk wanda ya bar alheri wanda ya bar aqida ingantacciya wanda ya bar tauhidi ya koma shirka wanda ya bar sunna ya koma bid'a wanda ya bar adalci ya koma zalunci wanda ya bar shari'a ya koma bata wanda ya bar gaskiya ya koma ƙarya sai a ce masa shedani kamar yadda wannan ma'anar ta ɗauka fala haza to sannan tana ɗauka da ma'anar shaɗa ya shiɗu idan izalta haba wah taraka ƙonannen abu shi ma ana kiransa shaitan saboda haka shayatsinihim yana nufin shugabanninsu a cikin kafirci ko kuma ‘yan uwansu a cikin laifuffuka ko kuma bokayensu da suke ba su sa'a idan sun koma gefe su da su waɗannan su ne fassarori da magabata suka yi wa shayatsinihim guda uku fassara ta farko annahum ru'usuhum fil kufri shugabanninsu ko ru'asa'uhum fil kufri in ji malam ɗan abdullahi ɗan mas'ud da abdullahi ɗan abbas da hassanul basari da malam sadi waɗannan duka sun rawaito ko sun fassara shayafinihim da cewa ma'anarsa shine wato shugabanninsu a cikin kafirci sannan malam abul aliya da mujahid sun fassara shayafinihim cewa ‘yan uwansu a cikin laifi sannan malam dhahak da malam kalbi ya fassara kahanatuhum wato yana nufin bokayensu da kuma waɗanda suke tare da su a cikin mugayen laifuffuka to inna ma'akum sai su ce ai muna tare da ku ma'ana muna tare da ku a cikin laifuffukan da kuke yi qalu inna ma'akum su ce ai muna tare da ku me ma'anan suna tare da su wato a cikin laifuffukan da suke yi da tabargazar da suke yi da sabawa Allah sun yarda cewa suna tare da su qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una sai su ce lalle muna tare da ku kuma mu a matsayin masu izgili ne da ba'a abinda ke kai mu wajen muminai kawai izgili ne da yi musu ba'a da kuma shagube ma'ana suna tabbatar da cewa ba su da imani ba su yarda da Allah ba ba su yarda da annabinsa ba ba su yadda da Allah a matsayin mahalicci ba, ba su yadda da annabi a matsayin annabin Allah ba, ba su yadda da ƙur'ani a matsayin littafin Allah ba, ba su yadda da musulunci a matsayin addini ingatacce karɓaɓɓe ba. Wannan yasa suke ɗaukan abin da isgili. Shi kuma isgili kalma ce da ake fassara ta da ma'anoni guda hudu a Hausa. Ba'a, idan mutum yana maka ba'a, ana cewa yana maka isgili. ko a ce yana ma shagube shi ma ana kiransa izgili ko kuma kalman izgilin ko zolaya an fi fassara shi da zolaya ko renin wayo ko bakar magana a fakaice ko cin fuska a da ki nuna gamsuwa da yarda da abin da kake yi amma a ɗauki abin abin wasa shi yasa Allah ta'ala yake cewa qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma kuntum tahzaruna kace ku yi izgilinku ku ci gaba da yin izgilin da kuka saba ku ci gaba da yin wato ba'a da kuke wa musulunci da zolaya da kuke wa masu gaskiya inna allaha mukhrijum ma kuntum tahzarun wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzannin Allah kuka ɗauka abun wasa to Allah ce la ta'taziru kada ku kawo hanzari kad kafartum ba'da imanikum ku riga kun bar musulunci bayan kuna ciki shi yasa istihza'i da yin ba'a da shagube da renin wayo da zolaya a cikin addini ba abun wasa bane Shehu Usman dan Fodiyo a cikin littafin Sanurul Albab da kuma Risalatul Ikhwan ko Nasihatul Ikhwan ala hukumu khurujin niswan yake cewa yiwa mai addini ba'a saboda ya rike wani abu na addini ko kaga mutum da rawani ko kaga mutum da gemu ko kaga mutum yana sallah ko kaga mutum da Qur'ani ko yana karatun addini ko ya dabbaka wata sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba za ka yi ba kai shiru amma yi masa ba'a da yi masa izgili yana iya rusa addinin mutum shi yasa Allah ta'ala ce inna kafainakal mustahzi'in waɗanda suke ma ba'a suke maka zolaya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ce dan abi kafshata yau kuma me aka ce ma daga sama yau ko jibrilin bai zo bane yau ko yana kan hanya suka mai da abun zolaya da ba'a shi sa Allah Allah ta'ala yake lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa laqadistu huzi'a bi rusulin min qablika haƙiƙa an yi ba'a an yi zolaya an yi ɓatanci da manzannin da suka gabace ka fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'una abin da suka kasance suna yin ba'a da shi sai ya sauka a kansu shine azaba sai su ce in ka isa ka sako mana da kaza ko in Allah ne ya aiko ka da gaske to ka yi mana kaza ko mu ga kaza to waɗannan kalmomin da suke wa manzanni ba'a sai Allah ya saukar musu da shi wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlatu lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum Allah ya ce an yi ba'a an yi shagube an yi zolaya da manzannin da suka gabace ka sai muka dan yi talala ga waɗanda suka kafurta sannan muka danke su akhaza azizin muqtadir irin da kan Allah wacce ba a kubuce mata sallah ce wai za samitum ayatin la idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha kuka ga ana kafircewa ayoyin Allah ana zolaya ana ba'a da su fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah ta'ala ce ya hasaratan alal ibad ya kai can bayi ma ya atihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'una babu wani manzo da aka aiko musu face sai sun masa ba'a sun masa izgili wa ma ya atihim min nabiyin illa kanu bihi yastahzi'una wani gune yace faqad kazzabu fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'una ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا wannan ya nuna ba a wasa da Allah ba a wasa da annabi ba a wasa da musulunci ba a wasa da qur'ani ba a wasa da hadisi ba a wasa da darajar sahabbai ba a wasa da martaban manyan malamai na musulunci wannan eriyar ba wurin wasa bane eh area ce mahzura a kula da kyau in an ce Allah to an gama wasa in an ce annabi to ba magana wasa ake ba in an ce qur'ani to magana wasa ta kare in an ce sunnar annabi magana wasa ta kare idan an ce wato sahabban annabi to magana wasa ta wuce in an ce manyan malamai su imamu mali imamu shafi abu hanifa su dan fodiyo to magana wasa ta kare wannan area ka nutsu ka tara hankali ba a wasa da waɗannan in kai wasa da su to kai ma za ka ga sakamakon wasa saboda haka shine Allah ta'ala ya kara wannan yace inna Allah yastahzi'u inna Allah yastahzi'u Allah yastahzi'u ma'ana yakan mayar da sakamakon wannan izgili isar Allah da buwayarsa ta isa duk wanda ya kulla masa abu yana da ikon ya mayan masa yace innahum yakiduna kaida wa akidu kaida suna kulle kulle suna makarkashiya suna zagon ƙasa Allah ya ce ni ma ina irin nawa to irin na Allah ba wanda ya sani sai Allah haka ne yake cewa wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna nasu tanadi suna nasu kintsi suna nasu shiri Allah yana nasa kintsi yana nasa tanadi yana nasa shiri amma fa shirin Allah ya fi na kowa tadadin Allah ya fi na kowa saboda haka waɗanda suka yi wa addini ba'a suka yi masa izgili to Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah zai mayan musu da sakamako na wannan izgilin zai musu izgili irin nasa wasu malamai suka fassara shi da cewa rana alkiyama ne in an tashi kowa zai tashi da hasken fitila haske a goshinsa na imani na imani ne da sallah da san Allah da manzansa da tauhidi sai kowa fuskarsa ta kama haske yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana Allah yace ranar da Allah ba zai kunyata annabinsa da waɗanda suka yi imani da shi ba hasken su yana tafiya gaba gare su suna cewa ya Allah ka cika mana haskenmu kuma kai mana gafara su ko munafikai sai an tashi su ma za a ɗan sa musu hasken su ga kamar na imani ne sai an fara tafiya sai hasken ya ɗauke yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu nzuruna naqata bis min nurikum ilarji'u wara'akum hal tamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرركم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Allah ya ce yau ma ya ƙulil munafiƙuna wal munafiƙatu ranar da munafiƙai maza da munafiƙai mata akwai akwai munafiƙai maza akwai mata liyu aziballahu al munafiqina wal munafiqati kun ga akai su wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiquna Allah yace da munafikai maza da munafikai mata shashin su daga shashi suna umarni da mummunan abu suna hana kyakkyawa kuma suna dunkule hannunsu ba sa alheri ba sa kyauta ba sa sadaka ba sa zakka sun mance sun watsar da Allah sun wato sun manta da Allah sai Allah ya watsi da su dama kalmar nisyano mun ce ma'anarsa az-zuhulu wa tark az-zuhulu wal i'rab الذهول والغفلة هو الإعراض والترك الإعراض والترك شيء كما تفسر أنا الإعراض والترك ككود كي كي واسيد أبو با الذهول والغفلة يفتدق تنانك با sun san akwai Allah amma sai suka yi watsi da binsa sun san akwai Allah suka yi watsi da addininsa sun san akwai manzan Allah suka ƙi binsa sun san akwai musulunci suka ƙi binsa sun san akwai ƙur'ani suka ƙi binsa sun san akwai Allah suka ƙi bauta masa to wannan shi aka fassara da ma'anan sun yi watsi da Allah sai Allah ya watsi da su ba ya watsi da su suna nan a cikin danƙinsa zai kama su ranar alƙiyama ya musu azaba to yace innal munafiqina humul fasiquna to sannan kuma Allah ta'ala sai ya ce a can din yas'anu ya suna cewa يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم كدان جرامو mu zo mu kunna hasken ku mana sai tsilar ji'u wara'akum sai a ce ku koma baya bayan fa ana nufin duniya ku dawo duniya ku ƙara imani da Allah ku imani da annabi ku imani da Qur'ani ku aikata musulunci ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi haji ku mutu akai su sun ɗauka bayan ana nufin ka koma can baya wata fitila ce imani ne a nan duniya ake samunsa su ko ba su imani ɗin ba da haka sai su tashi lahira babu haske a fuskarsu babu haske a zuciyarsu babu haske a gabansu ilar ju'uwa ra'akun falta misunura faduriba bainahum bisurin nan da nan ginin mala'iku an gama an yi katanga tsakaninsu kawai bisurin lahu babu sai a yi musu wato katanga doguwa kuma ga kofa a jikinta batinuhu fihi rahmatun wa zahiruhu min qibalihi azab tanan inda mu'minai suke sai a saki rahama inda suke su kuma sai a saki azaba to tunda an raba tsakani me ya rage sai kira kuma yanzu yunadunahum alam nakum ma'akum ba tare muke ba to kaga anan sun ce إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فسيسي مؤمنين ألم نكن معكم سيسي قالوا بلا haka ne muna tare amma a zahiri walakin nakum fatantum anfusakum ku kun fitini kanku saboda ba ku yadda da Allah a matsayin mahalicci ba ba ku yadda da annabi a matsayin annabin Allah manzon Allah ba daɗayin Allah ba ba ku yadda da Qur'ani maganar Allah ne ba, ba ku yadda da musulunci addinin Allah ba ne, wannan shi ya kawo ku wannan matsayin. Fatantu afusuku wata rabbastum kuka dinga karda kuna jira kuna saurare wata musifa ta faɗa mana, wartabtum kuka yi shakka. Suna shakka musulunci, suna shakka annabi, suna shakka ƙur'ani, suna shakka Allah ma. Hatta ja'a wagarrakumul hayatu wagarrakumul amani burka suka suka yaudare ku buri burin zuciya kun cika zuciyarku da burace burace hatta ja amrullah sai mutuwa ta zo dama mutuwa ba ta jira sai ka shirya shi Allah lokacin da ya halicce ka ya sa ka a cikin mahaifiyarka ana busa ma rai sai sa a rubuta maka littafi uku wa umira bi katabi rizqihi wa ajali sannan na uku shaqiyun aw sa'idun an gama budget wannan shi ake kira budget bi katabi rizqihi duk abin da zaka ci ka sha kai sutura kai magani an rubuta shi wa ajalihi shekara nawa da wata nawa da sati nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa kuma a ina an gama wannan wani malam yana ba da kissa a wani littafinsa almaut ya ce wani mutum ne a fadar annabi suleiman yana cikin 'yan majalisarsa yana zaune sai ga mala'ikan mutuwa ya shigo fada annabi suleiman mutumin da yana ganinsa sai gabansa ya faɗi kuma ya ga mala'ikan ya tsira masa ido duk da bai zo a siffar mala'ika ba ya zo a siffa ta mutum amma ya ga ya tsira ma ido ya ƙi ya ɗauke sai mutumin ya razana ya firgita ya tsorata yana fita sai ce annabi suleiman mutumin nan fa ya firgita ni waye ice mala'ikan mutuwa ne ice to ya ƙura min ido anya ba ɗaukar raina zai ba gashi ban shirya ba ce to ko baka shirya ba ya za ka yi yace ni dai ka taimake ni kai min abu daya yace me kake so ayi ma yace ka sa iska ta dauke ni ta kai ni inda yafi ko ina nisa a duniya sai ce to wani tsibiri ne a India can karshen India sai ce a kai shi can iska ta dauke shi kafin kifta ido da bismillah ta kai shi can bayan kadan sai mala'ikan ya dawo wajen Annabi Suleiman sai ce da ka shigo fada ta dazu ka tsirawa wani ɗan majalisa ta ido ya firgita shi ne nan da nan ya nemi in kai shi tsibirin da ya fi ko'ina nisa shi ne na kai shi saboda ya tsorata da kai sai ce ni ma da na tsira masa idan mamaki nake yi domin an ce in je tsibirin indiya in ɗauko shi kuma na gan shi a nan a zaune aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqina so da haka shi ce shi sa ne mamaki an ce in je in dauko ransa a guri kaza kuma gashi anan ina zuwa gurin kuma na tarar da shi a can gashi anan kuma ina isa can ya riga ni maza na tarar da shi kawai na ɗauki ransa na bagawa a can to saboda haka su abinda ba sa so kenan sai mutuwa ta zo musu hatta ja amrullah wa garrakum billahi al-garur ta la ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min allazina kafaru yau ba za a karbi fansa daga gare ku ba duk wanda ya kafirta ma yau ba za a karbi fansansa ba saboda haka Allah yana da iko idan ka fito masa ta ko ina zai iya tarakka kuma ya fi ƙarfinka yasa inna allaha mukhzil kafiri Allah mai kaskanta kafirai ne wa ma antum bi mu'jizina fil ard babu ta inda za ku iya tserewa Allah ko ina Allah zai iya kama mutum zai iya rike shi to da ya gama wannan budget budget na uku shaqiyun aw sa'idun a rubuta mutum shaqawa ko sa'ada ita shaqawa iri biyu ce ita ma sa'ada iri biyu ce akwai ta duniya da ta lahira shaqawatud duniya da shaqawatul akhira akwai sa'adatud duniya da sa'adatul akhira akwai shaqawatud duniya sa'adatul akhira akwai shaqawatud akhira sa'adatud duniya to saboda haka wannan an riga an gama wannan budget sai dai kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirati saboda haka munafikai da suka yi wannan mugun laifi suka raba kafa suka hau kan katanga su ba su ce Allah ba sun tsaya akan haka innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ba su tsaya anan ba ko ba su tafi can kafirci sun tafi gaba ɗaya ba sai suka raba kafa la ilaha ula'i wa la ilaha ula muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i to wannan abin Allah baya son sa a cikin addini da haka Allah ta'ala ya ce qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una sai su gaya ma shaidanun su wanda kun ji fassara da Abdullahi dan Abbas da kuma malam Hassan Albasari da malam Suddi suka fassara shugabanninsu din nan ai ru'usuhum fil kufri manya manyan shugabanninsu na kafirci in sun koma tare da su sai su ce inna ma'akum muna tare da ku kar ku gamma a can ba kawai dabara ce ta iya zama da muka je muka ce muminai mun yi imani ba wa imanin muka yi ba a'a ku muna tare da ku to shine Allah ta'ala aka yi fassara ta biyu cewa ina nufin ila shayatinihim yana nufin ‘yan uwansu waɗanda suke laifi na shirka tare da su, ji abul aliya da mujahid, ko ila shayatinihim yana nufin kahana tuhum wato bokayensu da kuma waɗanda suke wato masu ba su sa'a, ji malam zahak da malam kalbi. Inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un mu muna tare da ku kawai izgili muke yi inna ma'akum ay annahum aradu inna ma'akum ala dinikum muna tare da ku a addinin ku irin naku addinin muke ba irin wancan ba inna ma'akum ala nusrati wal wal mu'adadati muna tare da ku ta hanyar nasara da karfafa muku gwiwa saboda haka wannan izgili da kuka ga mun ce mu'minai amanna izgili ne kawai da ba'a da zolaya ba wa imani muka yi na gaskiya ba Allah ya raba mu da munafunci Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayan musu da sakamako irin na izgilin da suka wa muminai Allah yana mayan musu da wannan sakamakon to wani irin sakamako ne Allah zai mayan musu mun yi fassara guda ɗaya daga cikin fassarori da aka ma Allahu yastahzi'u bihim guda tara daga magabata shine a lahira za a kunna musu haske sannan sai a buce hasken sai su wayi gari cikin duhu duhun zuciya da duhun a fili da kuma duhu na rashin shiga aljanna kun ga sun hada duhu da yawa saboda annahu yuftahu lahum babun min aljanna wasu malaman suka ce wata kofa za a bude musu a gidan aljanna wa hum finnar suna cikin wuta fayusri'una ilaihi fayughlaq suna cikin wuta sai a buɗe ƙofa su hango aljanna sai su ruga da gudu sai sun je baki sai a rufe kun ga musu me su ma an zolaye su ko yadda suka zolaye mu'mina a duniya su ma an musu zolaya a lahira to aka ce wannan shine ma'ana ta farko su mai lahum babun akhar sai a sake buɗe wata ƙofar sai su hango aljanna la ga aljanna ga aljanna fa yusri'una sai su ruga da gudu fatugulaq kafin su isa sai a kulle ha fa yadhaku minhumul mu'minuna fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakuna yadda ake wa mu'minai ba'a innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazuna wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihina wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Allah ya ce yadda suka yi muku dariya suka yi muku zolaya suka yi muku ba'a suka yi muku izgili suka yi muku shaguɗe suka yi muku jirwaye mai kama da wanka to za ku rama ranar alkiyama ku kuna cikin ni'ima suna cikin azaba ya ce to ku rama to shine wannan wannan ruwayar daga Abdullahi dan Abbas turjumanul Qur'an aka rawaito na biyu annahu idza kana yawmul qiyama idan alqiyama ta tashi jamadatin naru sai wuta ta daskare sai su ga kamar ba komai sai a daskarar da wuta to me zai faru lahum kama tajmudul ihala kamar yadda kitse ko kakide yake daskarewa kun san kitse in aka yi dahuwa da shi aka aje shi me yake yi sai ya daskare kakide ma me yake yi sai ya daskare to sai a daskarar da wuta fayamshuna sai su zo kamar za su taka su wuce sai sun je tsakiya fayan khasifu bihim sai ya nutsar da su a ciki kamar yadda aka wa fir'auna ne ko kai fir'auna da kaga ruwa ya daskare kai ka daskarar da shi in ba kirincin fir'auna ba me zai sa ka shiga kaga wani ya nuna wato shi kansa fir'auna ba kidahumi ne kai ka biyo mutum zaka kashe shi mutanensa suka ce inna la mudrakun an kama mu annabi Musa ya ce kalla ba a kama mu ba inna ma iya rabbi sai hadin Allah yana tare da ni zai ban mafita abinda Bahaushe yake cewa gaba kura baya sayaki ga Fir'auna ya koro su kuma sun tarar da ruwa da haka kowa ya fidda rai an gama yawo sai Allah ya ce akwai mafita dauki sandarka ka daki ruwa da ya daki ruwa sai ya me sai ya daskare su suna shiga sun yi nisa Fir'auna ya zo ya shiga farko suna fita shi kuma ya je tsakiya sai Allah ya ce ruwa koma yadda kake shikenan sai ga Fir'auna yana shan ruwa yana neman ya kalma shahada ma ta gagara alamma da raka hulgaraku qala amantu kaji a Fir'auna ya ce amantu ba Allah wasa ne malam eh da ya ce billahi sai bata karasu ba amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila ana mina ya bi doguwa hanya a gagajeriyar hanya kawai ka ce amantu billahi ka wuce shikenan sai tsaya yana ce wai nayi imani wai yana so ya tamyizi ne ya dan ya samu mafita wai irin Allah da banu Isra'ila fa suka yi imani da shi irin wannan ya san shi ya kama shi a ran Allah ya ce al'ana sai yanzu shekaru shekara da shekaru ana ma wa'azi sai yanzu wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ya ce yau za a tseratar da kai a aje gawarka don ta zama aya ga duk wanda zai zo a bayanka har yanzu gawar fir'auna tana nan ko ita ce ko kuma wata ce amma ko ta da ake nunawa dai ana cewa ita ce to kaga wannan gashi nan ta zama kamar busasshen kifi ka duba mai mulki malam da fadawa amma jibiyar da ya koma kamar busasshen kifi ƙarangwal ne kawai da ɗan tsoka da aka sa mata gishiri aka nannaɗe ta to saboda haka wannan ya isa aya ya isa abin tsoro mu tsoraci Allah to wannan fassarar ta cewa za a daskaran musu da wuta ta zamo kamar wato daskararren kakide sai sun hau kai sai ta burma da su fassara malam Hassan al-Basri ce na uku annal istihza'a bihim idza duriba bainahum wa bainal mu'minina bisurin lahu babun fasarar da muka yi ko batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab fayabquna fi zulma sai su wanzu a cikin duhu fayuqalu lahum irji'u wara'akum faltamisu nura malam muqatilu shi wannan fasara na hudu annal murada yujazihim alastihza'ihim Allah zai musu sakayya na irin izgilin da suka yi faƙubilan lafazu bi mislihi lafazan shi sa aka zo da fi'ili irin wanda suka yi domin a nuna Allah yana da iko ya yi abin da kai masa kamar da Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha me yasa aka kira ta biyu sayyi'a saboda muqabala an aka yi maka karama ba kai zalunci ba albadi'u azlam wanda ya naushe ka sai ka naushe shi to nasa naushin zalunci ne naka adalci ne saboda karama daidai wani ita da alaikum fa ata du alaihi bi misli ma ata da alaikum kun ga an kira naka kai ma ta'adi amma kai ba ta'adi kai ba gyara kai don ramawa kai wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinuna kun ga Allah ta'ala ya faɗi wannan domin ita in an zalunce ka ɗayan uku ne zai faru dole babu na uku ko karama daidai da yadda aka ma ka yi adalci ko karama fiye da yadda aka yi ma ka yi ta'addanci ko ka yafe ka samu daraja babu na uku babu na hudu kai ko karama ko ka yafe ko me kuka hau su ce ko kuma kai a karɓi diya a yi ma diya a baka saboda haka shine fassarar da aka yi ta wato hudu kenan shine suka kawo wannan na biyar suka ce annal istihza'a min Allah ta'ala at-takhti'ati lahum wat-tajhili Allah ya nuna sun yi kuskure kuma ya nuna ya dangana su zuwa ga jahilci Allahu yukhatti'u fi'lahum Allah yana nuna aikinsu kuskure ne wa yujahhiluhum fil iqamati ala kufrihim kuma yana nuna jahilcinsu na hanyar kasancewarsu a cikin kafirci na shida anna istihza'ahu istidrajahu iyahum shigo shigo ba zurfi ji bahaushe talala an san talala aiko yawwa me ma'ana talala sako sako Allahu akbar shi talala igiya ce ake samu doguwa amma wacce ba za ta wuce inda ake so ka tsaya ba sai a daure a jikin sirdi a daure a jikin turke amma igiyar tana da tsawo sai a daura wa jaki ko doki ko saniya ko raƙumi a ƙafa ana so ya ɗan ci ciyawar da take eriyan nan da bai wuce mita kaza ba to zai ji kama a sake ki sai ya ruga da gudu sai kuma ya ji a sha ɗaure ki saɓanin igiya gajeriya wacce dama a jikin turken kake ba za ka motsa ba ita kuma igiya ta lala doguwa ce saboda haka za ka ji kama an sake ka saboda kana ta walwalawa kana ta walwalawa sai ka yi za ka gudu wa umli lahum inna kaidi matin to saboda haka sai ka ji an danke ka dama ba sakin ka akai ba shine ake cewa an masa talala igiyar talala an masa kamar an sake shi amma kuma yana kan ido ana kallon sa to haka ce wannan shine ma'anan wannan ko kuma na bakwai annahu iqa'u istihza'ihim bihim Allah ya mayan musu da sa isgilin su a kansu wa raddi khida'ahum khida'ihim wa makrihim alaihim Allah ya mayan musu da makircin su da da su a kansu to sannan na takwas annal istihza bihim an yuqala li ahadihim fi nari wa huwa fi gayatu zull zuq innaka antal azizul karim aka ce abinda ake nufi sai mutum ya shiga wuta sai a ce zuq dandana dandana innaka antal azizul karim wa kai a duniya mabuwayi ne kuma mai karamci ko to yau ga ka a wuta sai kuma ka sayar da zaka yi ko annal istihza bihim an yuqala li ahadihim fi nar ko na tara annahu lamma azharu min ahkami islamihim fi dunya khilafa ma abtana lahum fil akhirati aw abtana lahum fil akhirati kana kal istihza'i bihim na tara aka ce lokacin da suka bayyanar da amincewarsu da hukunce-hukuncen musulunci a duniya suka nuna su musulmi ne amma zuciyarsu babu musulunci to su ma sai aka ɓoye musu akasin abin da suka bayyana a duniya a lahira falahumun nar wuta ta tabbata a gare su ranar alkiyama shine ma'anan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum mad in an ce maddu to a danna mutum cikin bata in an ce a madda kuma a bashi shari'a wa amdadanahum bi amwalin wa banin amma yamudduhum fi dughyanihim yamudduhum dama suna cikin batan to sai wallazi na hata dau zadahum huda wa atahum taqawahum wanda ya kama hanyar Allah yake neman shiriya yana ihdinas siratal mustaqim to sai Allah ya shiryar da shi ta farki madiddici Allah ya shiryar da mu sai ya ƙara maka shiriya wanda kuma ya zabi bata ya zabi bata to sai kuma a dada shi cikin batan sai ya zama yayi zurfi a ciki shine yumakkina lahum sai ya tabbatar da su a ciki kama yadda Abdullahi dan Mas'ud ya fassara ko yumli lahum Allah ta'ala ya musu talala a ciki kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara ko yaziduhum ya ƙara su a cikin bata din kamar yadda Malam Mujahid ya fassara ko yumhiluhum ya musu jinkiri wato wa umli lahum inna kaydi matin amhilhum ruwaida ko inji Malam Zajjaj at-tughyan yana nufin az-ziyada alal qadari duk abin da ya wuce iri ya wuce iyaka ana kiransa ɗuguyan bisa yake inna lamma ɗagal ma'u ɗagal ma'u me ma'anan ɗagal ma'u jawazal had abin da ya wuce iyaka to sai a ce ɗaga fa amma man ɗaga wa atharal hayatar duniya wanda ya ɗaga ba ma'ana ya kangama kansa ya kumbura kansa kasa akwai kumburi akwai kiba mutum ya kumbura kansa fiye da yadda Allah ya yi shi to ya wuce gona da iri ko ya ɗage a inda bai kamata ba ka dawo ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai in Allah yana son ya ɗaga ka sai ya ɗaga ka amma kai ka ɗaga kanka sai ya ce koma sai da da kai saboda haka wanda ya wuce gona da iri a cikin tauhidinsa ko a cikin imaninsa ko a cikin imaninsa da Allah ko manzansa ko ranar lahira ko mala'iku ko kaddara to wannan duk ana kiransa ragawa jawazal hadda sun ƙetare iyaka da aka yace ya mudduhum fi uguyanihim zai dade su ko zai tabbatar da su ko zai jinkirta su ko zai ƙara musu ko zai musu wato abin nan zai musu talala fi duguyanihim a cikin wato wato batan su da wuce gona da irin su ya amahuna suna ɗimuwa don asalin amaha yana nufin imauta ya amahuna bi ma'ana ya tahayyaruna tahayyur shine ka ruɗe ka rasa kun san ruɗaɗɗe ne ruɗaɗɗe eh ruɗaɗɗe shi ne wanda bai san ina baya cikin hayyacinsa bai san gabas zai zai mato wannan akwai ruɗaɗɗe na fili kamar mutum ya ɓata ya samu ɗimuwa ya samu kansa ya ya juya to wannan na waje kenan shi kuma na cikin addini ya samu haka ya rasa gane meye daidai ya rasa gane meye shiriya ya rasa gane meye gaskiya ya rasa gane meye musulunci ya rasa gane meye imani da haka sai ya zama yadda mutum yake rudewa a fili shi ma haka ya rude a cikin addini to rudewa a cikin addini ita ce hatsari ƙara ka rude a duniya wani ya kama hannunka ya kai ka gida amma an ka rude ka kasa tantance tsakanin ƙarya da gaskiya musulunci da kafirci imani da munafunci shiriya da bata adalci da zalunci ilimi da jahilci ka kasa tantance waɗannan to mutum ya shiga cikin imuwa to shi yasa yace fi duguyanihim ya amahuna ana cewa rajulun amiha wa amihun ai mutahayyirun ya zama rudadde ula'ika allazina ishtaraw dalalata bil huda waɗannan su ne waɗanda suka musanya ishtaraw anan musanye asali kalmar ciniki ce in an ce ishtara inna la ishtara min almu'minina anfusahum amma ana fassara ta da musanye kun san musanya ma ai ciniki ne ko ka ba da wani abu a baka wani abu ba sai kuɗi ba yanzu misali na ce maka na ɗauko handset ɗina ka ɗauko taka na ce ba ni wannan baka wannan mun yi me mun yi musanye to yadda Allah ya siffanta su su suna da shari'a gashi an ba su shari'a annabi ya ba su shari'a sun zo da ita sai kuma suka ga wani da bata sai suka ce kai ba mu batan nan mu baka shari'ar nan kaga na farko ba su san kima shari'ar ba ba san amfanin shiriyar ba sannan sun tafka asara ta yadda suka ba da abu mai kyau aka ba su ɗan jabu suka ba da original aka ba su jabu suka bayar da na kirki aka ba su wanda ba na kirki ba to da wannan ne suka ɓata shi yasa Allah ta'ala ya ce ishtaraw dalalata sun musanya ɓata bil huda da shiriya fama rabihat tijaratuhum don haka kasuwancin su bata yi riba ba wa ma kanu muhtadina dan ba su kasance shiryayyu ba kuma tunda aka bude qur'anin na magana shari'a ake ta yi ihdinas siratal mustaqim hudan lil muttaqin kuma Allah ya ce fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadina mun ce akwai hidayatu irshadin wa ilmin akwai hidayatu tawfiqin wa amalin hidayatu irshadin wa dilalatin wa bayanin wa amalin shine aikin annabawa da malamai su karantar su wa'azantar su faɗakar su nusantar su kama hannun mutane su ɗora su akan hanya amma hidayatu tawfiqin wa amalin gamdakatar da kuma amincewa kai aiki wannan sai Allah kuma ya ga dama za a bayyana maka in alaika illal balak kai dai kayi bayani Allah ya ce wa alainal hisab ni kuma hisabi nawa ne wa ma allar rasul illal balagul mubin aikin annabi ya bayyana muku shari'a shi kuma Allah ya muku gamdakatar ku gane to Allah subhanahu wataala ya sa mu gane Allah ya sa mu bu daidai Allah ya raba mu da bata duniya da lahira kamar lokaci na muna da babban manyan baki da muka yi akwai tsohon giran dikadi na jihar Gombe kuma babban alkali kuma liman kuma mufassir kuma shehi kuma khatib kuma murshin shi ne ya kawo mana ziyara kamar da ya saba muna masa addu'a Allah saka da alheri ya ƙara masa tsawon rai da kuma ci gaba da faɗakarwa da ƙarfafa gwiwa shekarun nan da na goma sha tara ina zuwa jihar gombe muna tare da shi tsawon shekara goma sha tara ne ni har mamaki yake bani ga shekaru suna karuwa shi kuma yana ƙara lafiya wallahi fa ba Allah Allah ƙara lafiya sannan muna da baki da muka yi daga Kano sannan suna tare da babban limami na na masallacin kofar fada wato limamin jihar Gombe gaba ɗaya kenan suna tare da babban liman shi ma muna masa barka da zuwa to sannan muna da baki daga Kano akwai a Malam Sa'idu Abba Sufi shine Director General na hukumar Hizba ta jihar Kano gashi a nan barin duk wannan ayyuka da kuka ga muna yi na yau da gobe na Hisba da aurar da mata da muka yi dubu biyar duk suna ɗakin mijin suna ta haihuwa ana ta sa sunayenmu da nasarorin da ake samu na kau da baɗala a jihar kano da tare kayan maye wanda suka hada da giya barasa da makamata yanzu haka muna da kwalba miliyan uku da dubu ɗari shida a ƙasa tana jiran musa ranar da za a fasa ta bayan mun taɓa fasa giya kwalba dubu arba'in da biyar aka sake fasa kwalba dubu arba'in aka sake fasa kwalba dubu ɗari biyu da hamsin to yanzu saboda yawan motocin da aka kama akwai giya akalla ta kai ta miliyan ɗari biyar wacce take jiran a sa rana a fashe ta mun ga wannan ba ƙaramin taimakawa ƙwaƙwalen mutane ba ne don da wannan giya ta miliyan ɗari biyar an ɗure ta a cikin baki ta shiga ta yi aiki a ciki to wanda zai kashe kansa da wanda zai kashe matarsa da wanda zai zagi Allah da wanda ba zai tsalla ba Allah ne san adadin su sakamakon wannan giya ma wannan hukuma ta yi nasarar kama to tare muke wannan aiki kusa da shi akwai akaunta din mu wato mai ma'ajin kuɗi na hukumar Hizba duk kuɗin da muke tarawa da wanda gwamnati ke aiko mana to suna hannunsa in za a karba sai a yi dan rubuce rubuce kuma sai duba ya ga shine Dr. Dr. Aminu sunan mu ɗaya da shi to saboda haka muna musu barka da zuwa su ma sun zo wannan tafsiri to kamar da muka saba a wannan dattijo in ya kawo mana ziyara mukan dan bashi yan mintuna domin ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa ya ƙara ilmantar da mu ya ƙara karantar da mu ya kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa da haka muna roƙon shek mai da ka saba Allah ya saka da alheri akwai ciyaman na darakta yawa darakta na first aid na jama'atu nasarar islam shi ma yana tare da wannan tawaga na'am eh state chairman ne state chairman na agaji na jama'atu nasarar islam to shi ma yana tare da mu da kuma a'a ga na'ibin limamin ma gaba ɗaya kace sallah ta zo malam ya zo liman gatan gawa ba mai shiga gaban ka sai gawa kowa ta ake shiga bayan liman banda gawa zuwa ka in ba gawa bane kai dole ka tsaya ka ji abin da liman zai ce Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa albarka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ɗan mintunan da suka rage mana shak zai mana dan bayani akai na ɗan mintuna haka ne to ganka sosai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sada mu a yau laraba sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da ashirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyar annabi isa alaihi salam mun kawo wannan ziyara ya ayyuha shekul mufassir babban bakonmu alhaji abba sufi da yan tawagansa yan tawagar jama'atu nasir islam sauran jama'a yan agaji yan jaridu assalamu alaikum wa rahmatullah manufar wannan ziyara tamu da muka zo daga ofishin jama'atu nasir islam tare da ni akwai members na jama'atu nasir islam din akwai imam na masallacin juma'a na kofar fada akwai na'ibinsa akwai chairman na aid group na jama'atu nasir islam da sauran members nasa mun kawo wannan ziyara ne ga wannan darasi na sheikh aminu ibrahim daurawa don mu jaddada alaƙar mu ga wannan darasi tsakanin jama'atu nasir islam reshen giya da kuma wannan kwamiti na da'awa da ke wannan masallaci to an ce in faɗi wani abu amma a irin wannan fage in aka ce in faɗi wani abu sai in tuna da irin abin da sheikh abdullahi na gwando yake faɗa a cikin littafinsa alfara'idul jalila da yake cewa duk abin da zan faɗa ko abin da na faɗa a wannan littafi na san ba komi ba ne ya sacce ne amma na san duk abin da ya faɗi akwai mai ɗauka duk abin da ya faɗi akwai mai tsintarsa yake cewa wa qad alimtu annahu min saqidi fa kam li kulli saqidin min laqidi inji abdullahi na gwandu radiyallahu ta'ala an to a sani na Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kamar yadda ya faɗa shekaru goma sha tara yana ba da darasi a wannan wuri bara a irin wannan wuri na faɗi wata kalma nace yana kawo ilimi mai zurfi har yana misali da balaga har yana misali da tasbihi ya faɗi kashe-kashen tasbihi da faɗi yaka in kuntuna nace ina shakka in ƙwaƙwalwar matasanmu nan yana suna kama abin da yake faɗa to bana kuma sai aka yi ƙara ƙaimi na bi darasin ranar da ya yi magana akan alif lamim na ce to anya yanzu matasanmun nan idan na shirya kwasiniya na ce a bani amsan abin da shek aminu ibrahim daurawa ya faɗa fassarori ashirin da shida akan alif lamim akwai wanda zai bani fassarori biyar a rubuce to ban hana malam aminu ibrahim daurawa zazzago irin wannan ilmi ba amma shawarar da zan baku kar abin ya tsaya a darasi na tafsiri yadda zarar ya tashi karatun ya tashi ku roƙe shi ku sa littafi karatun ya fi ƙarfin a ɗauke shi a wannan fage gaskiyar magana wani mawaƙi yana cewa iza habba riyahu ka fantanimha fa inna li kulli khafiqatin sukunu ko da yake a ka'idar nahwu sukuna ne idmu inna ne sai yaka ce sukunu ko larira larura shiriya ne fa inna li kulli khafiqatin sukuna a ka'ida amma sai ce sukunu saboda nunu nu ne waka to saboda haka ku sa littafi da hausa ma mukan faɗa mu ce kowa ya sami rana zai yi shanya ko to kun sami rana ku yi shanya kar ku bari rana ta, ta wuce ku sa littafi ku roƙi malam ko da awa ɗaya watakila in kun sa awa ɗaya kawo malamai irin waɗannan ba ƙaramin alheri ba ne ba don faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ba ba za mu sami wannan ba yana faɗin cewa kullum mu yassarun lima kulika lahu to horewa ce ta Allah ya kawo mana irinsa irinsa don su ba mu irin ilimin da Allah ya ba su to saboda haka kar a yi wasa da wannan lokacin a ɗauka Allah ya yawanta mana irinsu Allah kuma ya ba mu lafiya da zama lafiya za mu takaita muna maimaita godiyarmu sai dai a ƙarshe akwai maganganu da ake yaɗawa cewa a'a bana tsada ya yi yawa a'a lokacin wane lokacin wane a duk inda muka sami kafa mukan faɗi albarkacin bakinmu cewa ba ra'a irin wannan lokacin hankula suna tashe daga inda aka watsa gari daga inda aka ƙona gari waɗanda suke daji waɗanda suke makarantu wajen gudun hijira waɗanda suka ɗaure kaya suna jiran a yi sha su gudu suna nan har a lokacin muna jan irin ayoyin da sheik aminu da zai ke ja aina ma takunu yudrikkumul mautu wani lokacin ma garin gudu din zaka je ka hadu da mutuwar bara kenan to Allah ya amsa addu'o'in da muka yi ya yaye mana wannan masiba bana kuma sai Allah ya kawo mana tsada tsadan kaya musamman kayan abinci idan kayan abinci yayi tsada to musiba ta sauka ina tuna wani malami da almajirinsa lokacin da ake cewa nama yayi tsada yake cewa rakisuhu kusa ya yi arhamana suka ce akar makalla kai fa nurakkisu ta yaya za mu sa nama ya yi arha yace ta turkunahu fa yakunu rakisa ku bar shi sai ya yi arha shi ne yake cewa wa idza gala shay'un alayya taraktuhu fa yakunu arkasa ma yakunu idza gala wai in abu ya yi tsada sai ya baci in ya baci sai abin ya yi arha sai wani kuma ya ɗauki wannan ma'anar ya ce illar daƙiƙa fa inna hukutun lana fa iza gala yau man faƙad na zalal bala ya ce to ban da gari kam gari da muke dafa tuwo kam in ya yi tsada to bala'i ya sauka don shi ba za a bashi ba to bana Allah ya kawo tsada maganinsa mu koma ga Allah mu roƙi Allah zai yaye mana kamar yadda ya yaye mana masifar sha'anin tsaro rashin zaman lafiya na bara Allah ya yaye to wannan ma in mun koma ga Allah Allah zai yaye domin ya ce mu roƙe shi zai amsa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum astajib jawabul amri to da wannan bayani muke fatar Allah ya mana jagora Allah ya ba malam lafiya ya ƙara bashi hazaƙa da zai shiga da bamu irin wannan ilimi wassalamu alaikum wa rahmatullah